أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda ya kaddara dawarmu a wannan yammaci na talata wanda shine daidai da bakwai ga watan ramadan hijira dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya daidai da ishirin da uku ga watan biyu miladiya haihuwar annabi isa dan maryamu alaihi wassalatu wassalam 2026 a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani a wannan gari na giningi a karamar hukumar ningi a masallacin bakin sabuwar kwaltako wanda insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu dora daga inda muka tsaya akwai wani ya yi tambaya guda ɗaya wai ya halatta su kalli bf shi da matarsa don ya motsa musu sha'awa amsa bai halatta ba haramun ne domin mai fidda tsiraici da gangan da mai kallon tsiraici da gangan akwai tsinuwar Allah a kansu baki daya biyar kuma tsiraici ne saboda ka alalibi wata hanya wacce ba kaikayi a cikinta babu haramci sai a motsa sha'awa da ita a gane amma ba a yin ba abin wasila ta haram don aikata abin da yake halal ne ya kamata mu kiyaye wannan saboda haka bai halatta ba kar a yi na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا نعم أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا نعم mun gani jiya Allah yana labarta mana ra'ayin mushrikai da kafirai suna ganin cewa ba za su yadda da annabtar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har sai Allah ya aiko shi tare da mala'iku suna tabbatar da abin da ya faɗa ko kuma inda shi annabi ne ya za a yi a waye gari yana cin abinci kuma yana zuwa kasuwa to ƙarshe dai kuma suke ƙara cewa inda annabi ne me yasa Allah ba zai aiko mana da mala'ika ba ko dai ya aiko mana da mala'ika mu a karan kanmu Allah ya faɗa mana ga abin da yake so mu yi ga abin da baya so mu yi ko kuma Allah ya aiko mana da mala'ika mai ƙarfafar an gane ko abin da manzan Allah ya zo da shi na saƙo to shi ne sai Allah yake ce musu ai ran da za su ga wannan mala'ika ganinsa ba da ba shi da daɗi a ranar nan to gani ne wanda yake cike da dana sani gani ne wanda yake cike da ma'ana baƙin ciki bi ma'ana ran da za a wayi gare su ga mala'ika to ai rana hasara ta tabbata a kansu an gane? to ƙarƙashin wannan aya imam ibn kafir rahmatullahi alai a makamanciyarta a cikin suratu ibrahim sai ya kawo hadisin bara wanda imam ahmad allah ya ƙara masa yadda ya fitar da shi yake cewa haddasana abu muawiya haddasana al'amashu anil minhal bin amr an zazan anil bara bin azibin قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه الملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وهنوط من هنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من من في سقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الهنود ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على على ملأ من الملائكة دليل ده يسا ابن كثير الله قال مسيدا ya koro wannan hadisi shine waccan magana da suke cewa me yasa ba za a aiko musu da mala'ika ba ko ko me yasa ba za su ga mala'ikan ba sai Allah yake cewa ai ran da za su ga mala'ika ranan nan asara ta tabbata kansu ganin ba ganin daɗi ba ne ba an gane ko gani ne na takaici na baƙin ciki to shine akwai ra'ayin malamai guda biyu a ƙarƙashin ayar wa'yansu sun tafi akan cewa ganin da za su masa ganin bala'i ne shine ganin da za su masa idan ya zo karɓar ransu tare da mataimakansa ma'ana mala'iku wa'yansu malaman suka ce a'a ganin da ake nufi ganin da za su gansu ma'ana ranar alkiyama to kowanne zai iya shiga ƙarƙashin ayar amma kai tsaye dai ibn kasir Allah ya kara masa yadda ya tafi akan magana farko shi yasa ya koro wannan hadisin zai nuna mana cewa eh lallai ne ba suna son ganin mala'ika ba za su gan shi amma ba wannan ganin ba ganin daɗi ba ne ba to shine ya kawo hadisin imamu ahmad ya ce imamu ahmad ya ce haddasana abu mu'awiya haddasana al'amash anil milhal bin amr an zazan an albara bin azim radiyallahu anhu qal yace an karbo daga bara dan azib Allah ya kara masa yadda yace yace kharajna ma rasulillahi fi jinalati rajulin min al-ansari yace wata rana mun fita mun halarci jinazar wani mutum da ya mutu daga cikin mutanen Madina shi da wa kenan shi da manzon Allah bi ma'ana suna takewa manzon Allah baya an gane ko bi ma'ana suna takewa manzon Allah baya ya ce fanta haina ilal kabri muka tafi tare da manzon Allah har muka je gurin kabarin da ake ginawa a cikin makabarta walamma yulhadu bi ma'ana a lokacin ana ana haƙa ramu fajalasa rasulullahi wa jalasna haulahu sai manzon Allah ya zauna a gefen wannan kabari mu ma sai muka zauna a gefen manzon Allah an gane ko ka anna ala ru'usina tsayin kai ka ce tsuntsu aka ɗora a kawunan mu in muka motsa zai tashi bi ma'ana mun yi kim mun yi tsaf mun yi shiru ai duk wanda aka ce ga tsuntsu an sa a kan shi ba kuma a so ya yi motsi ko ya yi magana tsuntsun nan ya tashi ai mun san irin salon nutso da zai yi ko to irin wannan ladabi sahabban manzon Allah suke yi a tare da manzon Allah kuma irin wannan ladabi sahabban manzon Allah suke yi a makabarta ba kamar da muke ba a yanzu kaga mutum ya je makabarta yana ta amsa waya yana amsa kira duk wannan ba ladabi babu kamala idan makabarta ba ta zama gurin wa'azi ba ina zai zama gurin wa'azi ya ce haka muka zauna kai ka ce ma'ana tsuntsu ne akan mu ba masu mu motsa ya tashi wa fi yadihi udun yankutu bihi fil ardi manzo Allah yana zaune akwai dan wani tsinke a hannunsa haka yana dan cicika ƙasa haka da tsinke a hannunsa manzo Allah yana dan yin haka da shi a ƙasa an gane ko fara fa ra'sahu fa qala to ai tunda yana dan haka da shi a ƙasa kaga ai kanshi a ƙasa yake ko kuke hakuri da Allah an gane ai kanshi a ƙasa yake to kawai manzo Allah yana hakan na kawai sai ya daga kanshi fara fa ra'sahu fa qala sai manzo Allah da kansa yake cewa ista'izu billahi min azabil qabri ku nemi tsari ya ku mu'minai daga Allah daga azabar kabari wannan ya tabbatar mana cewa akwai menene azabar kabari shi yasa duk wanda suke karanta azabar kabari suna karanta Allah da manzansa ne an gane kuma ga hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito wata baiwa Allah mai bara ta zo gidan nana Aisha take ce mata a adakin min azabil kabri tana bara tana cewa Allah ya kubutar da ke daga azabar kabari bayan manzo Allah ya dawo gida nana Aisha take tambayar sa ya rasu dama akwai azabar kabari ce e tabbas azabar kabari gaskiya ce kenan akwai azabar kabari hadisai mutawatirai masu dimbin yawa sun tabbatar menene akwai azabar kabari to kuma ga wannan hadisi ne Imam Ahmad Allah ya kara masa yadda daga bara Allah ya kara musu yadda baki daya ya tabbatar akwai menene azabar kabari faqala sai ce ista'izu billahi min azabil kabari ku nemi tsari daga wajen Allah ya ku mu'minai daga azabar kabari marrataini aw salatan ko dai sau ɗaya bi manzon Allah ya faɗa ko sau uku shakku ne na mai ruwaya an gane ko manzon Allah da ya ce ista'izu billahi min azabil kabari ثم قال سيتي إن العبد المؤمن to ga dalilin da manzon Allah da imamu ibn kasir Allah ya kara masa da ya kawo hadisin kenan sai manzon Allah yake cewa innal abdal mu'mina haƙiƙa bawa mu'mini idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah in yazo dab da barin duniya kuma dab da tunkarar rayuwar lahira an gane ko nazala ilaihi mala'ikatun minas sama' sai mala'iku su sauko masa daga sama wannan mutumin yaro ne jariri ne babba ne mai unguwa ne akaramakallahu ne shugaba ne ko mawaye abdal mu'min manzan Allah ya ce inda mu'mini ne ko kafirin ne ma an gane nazala ilaihi mala'ikatun minas sama inda mu'minin ne to mala'iku za su sauko masa daga sama mala'iku guda nawa ne mala'ikan mutuwa guda ɗaya ne shi ne malakul maut ko amma yana da mataimakan shi yana da masu rufa masa baya shi yasa aka ce mala'ika wannan sifa ta mala'iku bidul wujuhi bi ma'ana fuskokinsu fari tas an gane ko ka anna wujuhahum ka anna wujuhahum shams saboda hasken fuskokinsu kai ka ce rana ce an gane kowa fa sai ya gansu kowa sai ya gansu sai dai in ka gani ba damar ka zo ka ba mu labari amma kowa sai ya gani ko a wani irin hali yake ko haɗari ne ko wuta ya faɗa ko ruwa ya faɗa an gane ko ko gini ya faɗo mishi in dai an zo karɓar ran in dai a wannan sanadin za a tafi za su zo an fahimci abin da ke ko in dai a wannan dalilin za ka mutu to sai sun zo maka bidul wuju bidul wujo ka anna wujuhahum shams kama ka ce fuskokin su rana ce ma hum kafunun min akfanil janna a tare da su akwai likafani ko kuma wani kyalle daga cikin kalar kyallen gidan aljanna wa hanutsin min hanutil janna a wannan kyallen an cakuɗa shi da turare irin na gidan aljanna hatta ya jilisu min humaddal basari za su zauna a dab da shi iyakaninsa su zai gani ba zai ga wani abu in ba su ba ko a gadon asibiti yake ko a ɗakinsa yake ko a kan bishiya yake ko a ruwa yake ko wuta ya fada haka zai gansu mana maddal basar iya ganinsa summa ya ji malakul mauti kenan abinda muke fahimta kenan mataimakan ne za su fara halattowa an gane ko bi ma'ana a awanu malakul maut su za su fara karisowa ma'ana gudun mamaci sannan kuma sai mala'ikan mutuwa ya zo yana zuwa hatta ya jilisa inda ra'asihi yana zuwa sai ya zauna daidai kan wannan mamaci an gane ko fa ya ƙulu sai ya ce ayyatuhan nafsu ba. ya ke wannan rai tsarkakakkiya ukhriji ila magfiratin min Allah wa ridwan ki taho ki tafi zuwa mai gafarar ubangijinki da kuma yarda shi to kaga menene mahallin shahid cewa za mu ga menene mala'ikan mutuwa to amma mu ganin mu da shi alkhairi ne za mu zo mu ga wasu kuma ganin su da shi ma'ana ba alkhairi bane ba shi yasa malam ya kawo ayar an gane ko qala yace fatakruju tasilu kama tasilu alqatra min fi istiqa wannan ran zai fito kamar ka rataye salka ka ɗan yi ƙofa ƙarama ruwa na ɗan ɗisa a hankali ɗis ɗis ɗis ɗis haka wannan rai zai fito shi ne faɗin da ubangiji yake cewa wannan shi ɗati na shiɗa an gane ko haka Allah zai mala'ikan nan ma'ana zai ba wannan rai umarni haka za ta fito a hankali a hankali a hankali a hankali har ta gama fitowa baki ɗaya shi yasa manzon Allah ya faɗa a hadisi ingantacce cewa idan Allah ya zara ran mu'mini tabi'ahul basar sai ido ya bi wannan ran shi yasa za ka ga cewa idan mutum ya mutu wani za ka ga idan a kafe ran ya bi da kallo ya samu ya bi ran da kallo amma tun da an zara ran kuma ba dama idan ya iya dawo da shi domin yanzu ya zama menene gawa an gane to shine yake cewa fatakruju tasila tasilu kama tasilu alqatra min fi istiqa fa ya'khudha tana gama fitowa baki daya sai malakul maut sai ya sa hannu sai ya rike ta sai ya kama sai ya dauke ta an gane ko fa'iza a kazaha yana karɓata lam ya du'uha fiye da hidarfata ainihin ba za su bashi ba za su bar ran ba a hannunsa gwargwadon ƙiftawa ido an gane ko hatta ya akhudhuha sai su ma sun karɓa fa yaj'aluha fi zalikal kafni wa fi zalikal hanud sai su sa wannan rai a cikin wannan kyalle a cikin wannan kyalle mai cakuɗa turare wa yakhruju minha ka adiyabil nafhati miskin wujidat ala wajahil ardi wannan ran za ta kama ƙanshi kamar mafi turare mafi ƙanshi da aka taɓa samu a gidan duniya baki ɗaya an gane ko ba wani turare duk wani ka kaddara ga wani turare shine lamba ɗaya wajen ƙanshi da sanyin ƙanshi to wannan ran ta mu'mini sai ta fi wannan turare ƙanshi an gane ko fa yas'aduna biha sai mala'ikun nan kawai sai su yi sama da wannan rai fala yamurruna ala mala'in min al mala'ika ba za su wuce wani gungu ko taro na mala'iku ba a ko'ina illa ƙalu ma hadar ruhu ɗayi ba face sai wannan mala'iku sun ce kai wani rai ne wannan daddaɗar rai wani mutumin arziki wani rai ne na mutumin arziki wannan fa yaquluna sai wa'annan mala'iku masu dakon wannan rai sai su ce fulanu bin fulanin bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya sai su ce ai wane ne dan wane da mafi suna mafi kyau da ake kiran shi a nan gidan duniya an gane ku ai wane kai waye wannan haka ai wane kenan dan gidan wane to kaga fa inda inda ake samun matsayi ko amma da an tara maka makamai kai ne LLP DDN GVN duk shirmin takatan banza ne in dai ba an tallakabin ka samu ba ko ba haka ne ba dama a gidan banza ka same su kuma a gidan banzan za ka bar su ba za ka tafi da su ba ina fata an gane saboda haka sai yake cewa za su kira shi da mafi kyawun suna da ake kiran shi a gidan duniya hatta yantahuna bihi ila sama'id duniya haka za su tafi har sai sun je sama ta ɗaya fayastaftihuna lahu sai su nemi su kwankwasa su nemi a buɗe musu don shigo da wannan rai fayiftahu lahu sai a buɗe musu fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'in lati taliha ko waɗanne mala'ika ‘yan fada na wannan saman haka su ma za su shiga tawagar’ wa'annan mala'iku da suka ɗauko ran wannan bawa daga ƙasa su ma za su raka su har zuwa menene bodar sama ta ɗaya bodar sama ta biyu in sun wuce wannan boda haka za su kwankwasa su sake shiga ma'ana sama ta biyu a ba su waye wannan mai ƙanshi haka ai ran wani ɗan gidan wani ne suna shiga sama ta biyu su ma mala'ikun sama ta biyu wa'anda suke yan fada su ma sai a yi rakiya da su zuwa sama ta nawa sama ta uku haka wannan rai zai ta samun menene masu rakiya an gane ko malam ya manzan Allah yake cewa hatta yantahi biha ila sama'is sabi'a haka za su yi ta dakon wannan rai har sai sun kai shi sama ta bakwai sun kai shi ina kenan fadar Allah fa yaqulu sai Allah ya ce da wannan mala'iku uktubu kitaba abdi fi illiyin Allah zai ce to ku je ku rubuta sunan wannan bawa nawa a cikin ma'ana illiyin an gane ko wa iduhu ilal ardi to yanzu ku mai da shi ƙasa bi ma'ana ku je ku mai da wannan ran a jikin gangar jiki mala'iku kuma suna jira waɗancan za su yi aikin su eh mana aikin da ba a maja ba fa wannan ba ba, ba african time eh kai ka gaji african time a nan gudun amma can babu za ka ga aiki da cikawa wallahi ai duk ba mu ga aiki da cikawa ba za ka gani ba kane kana gani ba in kana bin gwamnati kuɗi kafin a biya ka sai ka kama waccan kafa amma idan a ringizo aka ma ko ana so a yanka fa ana ana ana bata lokaci ne mugaye sun iya cuta ba su iya ba da maganin cuta ba mutum zai kwadago shekara da shekaru ya ritaya amma ba za ba shi haƙƙinsa ba wannan wani irin zalunci ne kuma wai haka za ka yi arziki wallahi ba za ka yi ba wannan kuɗaɗen da kake tattarawa don 'ya'yanka su mora da izinin Allah 'ya'yanka ba za su yi albarka ba saboda sun ci haram sun ci wuta balbal ma'aikaci ya yi ƙwadago shekara talatin da biyar wani bai iya aikin komai ba sai wannan aikin na gwamnati da shi ya dogara da shi ya taso amma yanzu ya gama manzan Allah ya ci utul ajira ajrahu qabla an yajuf arqahu ku ba wa dan gwadago dan kwadago haƙƙinsa kafin gumin sa ya bushe kamata ya kana rubuta wannan 3 months din nan ko to kamata ya ka tafi da kudinka duk gwamnan da baya wannan azzalimi ne ka faɗa masa zalunci yake yi duk inda zai nemo kuɗi ya kamata ya aji kuɗi a wannan gurin mai haƙƙi na gama a bashi kayan shi amma haka ake yi ba haka ake yi ba in ka ji suna cewa ba kuɗi to kuɗin da za a yi wa al'umma aiki ne babu amma kuɗin da suke na shaka tafi suna fasawa ne in an ce ba kuɗi me suka rage me suka daina yawon suka daina kashe kuɗi a gidan gwamnatin aka daina me aka daina ba abin da aka daina naka ne babu kuma ka tsaya kana ta kuma baki kana kare su kana sai yayi wawa da kai an gani ko ka rabu da shi ya harkar gabansa kai ma kai taka kawai an gani ko ka rabu da shi ya yi mulkinsa ka je kai talaucinka ka yi nomanka kai abin da ya kamace ka amma kana wahalalle sakarai bai taimake ka bai kai maka ba kana ihu kana wahala har kana zagi kana saban Allah Allah ya ganar da mu Allah ka kiyashe mu na'am Allah ya ce wa aiduhu ila al-ardi kuma da shi kasa fa inni minha khalaqnahum saboda daga wannan ƙasar na halicce su wa fiha u'iduhum kuma cikin ta zan mai da su wa minha ukhrijuhum taratan ukhra kuma daga cikin ƙasar zan sake fi da su mana karo na biyu kamar yadda Allah yake ba mu labari a cikin suratul Taha ko an gani cewa daga ƙasa muke za mu koma ƙasa za kuma a sake fidda mu daga ina daga ƙasa sai Allah ya ce ku dawo da shi qala ya ce fatu'adu ruhuhu fi jasadihi shikenan sai a dawo masa da ransa a gangan jikinsa an kare ba kare ba an gane ku fa'ati funa fayatihi malakani shikenan yanzu an dawo mai da ransa sai mala'iku bi su zo masa fayajlisanihi fayaqulani lahu sai su zaunar da shi sai su ce da shi man rabbuka waye ubangijinka sai ya ƙulu rabbi Allah sai ce Allah ne ubangijina shi yasa ya tabbata a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa duk lokacin da aka kai mamaci kabare aka binne shi to babu wata addu'a da ya fi buƙatuwa a masa fiye da a ce masa Allahumma sabbithu indal mas'alati haka manzon Allah ya ce ya ce ana binne mamaci ga abin da ku faɗa masa kenan addu'a da ku masa kenan Allah ka tabbatar da digadigansa a wajen waɗannan tambayoyi Allah ka saita masa harshensa Allah ka ba shi nutsuwar amsa waɗannan tambayoyi Allah kar ka sa masa firgici kar ka sa masa zulumi kar ka sa masa faɗuwar gaba an gane ko saboda haka ba ƙul wallahu ake karantawa ba ba a fatiha da alam nasara ake karantawa ba ba inda sunna ta ce a karanta ba mace alkur'ani babu an gane ko babu kwata-kwata babu ina fata an gane wayannan addu'o'i da aka ruwaito daga bakin da baya ƙarya su ake karanta ma mace dan ba mu ji inda manzon Allah ya karanta wa wani sahabinsa Qur'ani bayan ya mutu ba yace a Fatiha da alam nasraha ko alam nasraha da iza waqa ko alam nasara da idza jaa ko kullu kafa uku da walidanmu da walidan walidanmu an gane ko babu wannan a sunna abinda yazo a sunna wannan addu'ar ko kuma rabbi gifirhu warhamhu wa afu anhu wa afihi wa akrim nuzulahu allahumma ghafilhu bil ma'i was salj wal barad kama yunqqa ath-thawb al abyad min ad-danas an gane ko allahumma naqqihi min qadayahu kama yunqqa ath-thawb al abyad min ad-danas Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli zuwa karshe wayannan addu'ar ake yi mamaci ko da gidan mutuwa ka je wannan addu'a za ka mishi ko da kabari ka je ziyara wannan addu'a za ka mishi an gane ba kul huwallahu ba ba falaki da nasu ba Allah ka samu dace to shine zai ce ma'ana za su ce man rabbuka fa yaqulu rabbi Allah sai ce Allah ne ubangiji na fayaƙulani lahu za su sake ce masa ma dinuka menene addininka kiristiyaniti kake yi ko judaism kake duk gasirin dai me kake yi ko ɗan shaka tafi ne kai kai za ka ba kai za ka faɗi addinin naka da karan kanka kuma mu gane cewa akwai littafi da ake saidawa a baya da ko idza matal audu ko abdi kun san shi aiko to ko ka haddace wa idza matal abdu idan dai kai baka bin ma'ana shugaban ba- ma'ana bayi ai ba za ka iya amsa wa'annan tambayoyi ba ko haddacewa kai riƙonka da addini da kuma sunnar manzon Allah da sanka da manzon Allah shi zai baka damar ka iya amsawa fayyakulu zai ce diniyar islam diniyar islam addini na shine musulunci fayyakula ne lahu za su ce masa ma hadar rajulun ladhi bu'isa fikum wani mutum da aka aiko muku aka za a baka tambayar a dunkule sai ka ce isa dan maryam ko ka ce annabi musa ayya fail ka faɗi kana da f9 baki ɗaya allah ya sauki an gane ko saboda haka ana ce maka me za ka ce dangane da wannan mutumin da aka aiko muku to a nan ne yake so ku fahimta da kyau ku gane matsayin manzon Allah wallahi ba wani dan adam a duniya wanda zai nuna maka hanyar tsira duniya da lahira irin manzon Allah a nan in ka isa ka faɗi shehinka mana ko in ka isa ka faɗi malaminka ko kuma kira hajiya ko ba haka bane ba tunda kai mijin hajiya ne kira ta da kanta in ka isa duk wanda ka kira ka faɗi ko annabi adam ka kira ka faɗi ko annabi nuhu ka kira ka faɗi ko annabi isa ka kira ka faɗi in musa ka kira ka faɗi in ka kira su duka ma duk ka faɗi you are fail wa za ka ambata wannan kadai ya isa darajar manzon Allah wannan kadai ya isa ya nuna maka waye manzon Allah saboda haka manzon Allah baya buƙatar in ka zo ya ban shi sai ka kawo ƙarairaki na banza na wofi wai dan ka kambama manzon Allah manzon Allah haske ne manzon Allah wane ne manzon Allah wani tsagi ne na Allah ƙarya ce wannan ba daga darajar manzon Allah kake ba faɗi ire-iren waɗannan hadisan tabbatattu a nan ne zaka gane darajar man- waye manzon Allah a nan akwai wani ɗan matar da ya isa a ambace shi in ba manzon Allah ba in kuma ka isa ka gwada ka faɗi shehinka in ka isa ana ta cewa ku zo ku riƙi sunna ku zo ku riƙi sunna kuna ƙi sai ku riƙe waɗannan sufayen sai ku riƙe waɗannan waliyan ma ga inda za su kai ku ka riƙi manzon Allah malam ka huta kawai wala duk wanda ka riƙa ka kama kafar banza bai isa ba yayi tsararo ko ba ka bane ba manzon Allah shine isasshe shine wadatacce shine kuma ƙasasshe ba haka bane ba in akwai wani dan Allah ku faɗe shi mu ji ka ce shehi wane ne ko waliyi wane ne ko katimul ko katimul auliya'u ne wane Haha, duk wannan tatsuniyar da suke a gurare daban-daban akwai ranar da za a gane ƙarya ce shirme ku riƙi manzon Allah ku so manzon Allah ku watsar da kowa ku riƙi manzon Allah sai na abakar Allah ya ƙara masa ya dawa ya riƙa ya tsira ko bai tsira ba Umar wa ya riƙa ya tsira ko bai tsira ba Usman wa ya riƙa Ali wa ya rika sahabban manzo Allah su dubu ɗari da wani abu wa ya rika Imam Malik wa ya rika Abu Hanifa wa ya rika Ahmad bin Hanbal wa ya rika Ibn Qayyim wa ya rika Zuhri wa ya rika Laysu wa ya rika to yanzu duk wa'annan su ne hasararru sai wanda ya riki shehinka da Allah ba tambaya a nan gurin babu abin tambaya a nan dan Allah ba nassi ba ba aya ka gane ka gane kana kan kus- kana kan kuskure ne wallahi duk wa'annan da al'umma ce ta kwarai tilka ummatun qad khalat ko ba haka bane ba yanzu su ka yadda mutanen kwarai ne kuma ka yadda sun mutu akan addinin daidai in ka ce i to ni ma irin nasu zan yi zan bashe ka kenan in kuma ka ce a'a tunda ba su rike shehu ba ko waliyi na ba da su mutu akan daidai ba to mun gane kai kuma daga ina kake zaman ɗayan biyu ne ko dai hagu ko dama duk hanyar duniya ɗayan biyu ce ko hagu ko ina ko dama ina fata an fahimci abin da kyau to ku gane duk wanda bai riƙi manzon Allah ba ya gane inda ya dosa Allah ka kiyashe mu to sai a su ce masa me zaka ce dangane da wannan mutumin da aka aiko muku fa yaqulu sai ya ce huwa rasulullah an gane ko shi ne manzan Allah ya amsa ko bai amsa ba ya amsa ya ci an gane ko ya ci sai a bashi ɗari bisa ɗari an gane ko kaga tambaya ta farko marrabuka ya tsallake an bashi ɗari can ma an tambaye ka ma hadar rajul lalli bi'isa fikum ya ce huwa rasulullah nan ma ɗari fa yaqulani lahu sai su ce masa wa ma ilmuka wa ya sanar da kai me iliminka na cewa shine kaza sai ya ce qara'atu kitaballahi fa amantu bihi wa saddaqtu eh sai ya ce ai na karanta littafin Allah alqur'ani kuma na yi imani da shi kuma na gaskata abin da ya faɗa gaskiya ne kilafohin sai a tafa masa rap rap rap ko ba haka bane ba saboda haka ya haye wannan fa ita ce haiwa ta ƙarshe baki daya in ka haye wannan ka gama wallahi ka gama ka gama ka zama kawai fin kawai kalli mutu- inda da kallon da zaka iya yi ma na gwalo ka yi to ai ruwa ta sha an gani ku ruwa ta sha ruwa ta kai amma yanzu kana nan muna kwaramniya da kai mu ci halal mu ci haram ina ruwa ta kai kawai dan Allah ya baka gidan da ya fi nawa ya baka mata ba irin tawa ba ya baka abin hawa ba irin nawa ba kawai shi kenan kafin wallahi baka fini ba wallahi ina da abin da shugaban kasa ba shi da shi ina da abin da gwamna ba shi da shi ina da abin da sarki ba shi da shi ya fi ni ma na fi shi ko ba haka bane ba to saboda haka ba kar ka karbi kaskanci kai ba kaskantacce bane ba kana da daraja ko ba haka bane ba ba a mota ko a gida ko a mata ko a matsayi ne daraja ba inna akramakum indallahi ataqakum kawai shine matsayi duk za mu haɗe a wancan gidan baki daya da mu da sarakunan da malaman duka baki daya an gane ko na ya ce fayunadi munadin minas sama sai mai shela daga sama ya kira an sadaka abdi eh gaskiya ba wani yayi gaskiya abin da ya faɗa daidai ne an gane ko sai Allah ya ce fa'afrishuhu minal janna wa albisuhu minal janna wafdahu wafdahu lahu baban ilal janna Allah ka samu dace sai Allah ya ce kuma yi shimfiɗa ta gidan aljanna ku sa mai tufafi na gidan aljanna ku buɗe masa kuma ƙofar aljanna yake jin ƙanshin ta yana faɗo mishi kuna nan kuna ta kuka wai yau baba ya mutu wani yawa duk ko ku ne wahalallu ku ne matattu shi yana can inda ya yi abin ƙwarai yana jin daɗi an gane ko to shi ne wannan abin da ya kamata kamar yadda wani mai waka yake cewa ka yi ƙoƙari ran da aka haife ka kana rangada kuka dangi na murna to ka yi ƙoƙari kuma nan da za a waye gari dangi na kuka kai kuma kana murna nan muna ta kuka kai kuma kaga abin da ka gano ko ba haka bane ba ka gan mu da zillimi da jimami ka tafi ka bar gidan wahala gidan gidan matsala gidan cuta gidan zalunci ka tafi gidan adalci an gane ko qala fa ya'tihi min rawhiha wa tibiha sai ma'ana ƙanshinta da raɓar wannan gida take bugo shi wa yafsahu lahu fi qabrihi madda basarihi sai Allah ya ce da malaikus ku buɗa mai kabarinsa iya ganin shi to kaga idan iya gani fa kaga wajen kilomita ɗaya kenan ko kilomita ɗaya dama ɗaya hagu gaba ɗaya baya ɗaya kai ku kana ganin shi a kabari a tsuke a'a ba a tsuke yake ba wal Allah ya fi karfin ɗakin sama ko ba haka bane ba ya fi ai tana ga ƙarshen aljanna yana yana faɗowa ga ga ga ga raba aljanna tana shigowa ba haka bane ba ta Allah da baka hannunka ba fice ka ba gwara ke kana lissafa kuɗi ko ba naka bane ba ai ka ji dan dama dama ko a to amma a ce wannan la baka kama ba ai da matsala amma ce lala ga dubu ɗari uku nan ɗaya da ke mini eh dan ta samun daidai ne sai ka ji wani ƙarfi Allah sai ka ji kamar wani karungumu zaki ko ba haka bane ba a to kuma da dan karba kuma sai ka sace Allah ya sauke Allah karba mu da talauci na to shine a mai tufafi a bude masa wannan gida yake jin kanshinta da kuma rabatta a yalwata masa kabarinsa wa ya'ti rajulun hasunul wajhi hasunus siyabi daibur rihi sai wai ga wani mutum ya zo masa mai kyakkyawar fuska da kyakkyawan tufafi ga ƙanshi na tashi a jikin wannan mutumin fa ya kula sai ta abishir billazi ya surruka ina maka bishara da abin da zai faranta maka rai haza yi muka lazi kunta tu'idu- tu'adu sai ce wannan shine yinin da ake maka alkawarinsa fa ya lahu man anta sai mutumin ya ce wannan mamacin ya ce waye kai wajuhuka wajuhu yaji'un bil yaju- fa wajuhuka an gane ko fa wajuhuka allazi fa wajuhuka wajhu allazi bil khair fuska ka fuska ce ta wanda yake zuwa da alkhairi fa yaqulu ana amaluka salih sai ce aini ne aikin ka nagari sallar ka ce da karatun alqur'anin ka da sada zumuncin ka da kyautar ka da kuma ma'ana menene taimakon ka duk mu ne Allah ya dunkule mu muka zama mutum an gane ko fa yaqulu rabbi aqimis sa'a rabbi aqimis sa'a kai Allah to a tashe ta yanzu Allah a hura Allah ka hura Allah ka hura mu tafi kawai an gane ko to ya ga gidansa na aljanna sai Allah ya ce hatta arji'a ila ahli wa mali an gane ko nama in samu in koma gurin iyalaina da dangina in ba su labari Allah ka samu dace kala ya ce wa innal to wannan bangaren muke na insha Allah to ga ɗaya bangaren su masu cewa me yasa ba za su ga mala'iku ido biyu ba to ga ranar ganin mala'ikun ba su suke nema ba to ga za ku ganshi yanzu, za ku gansu yanzu ya ce wa innal abdal kafira amma idan bawa kafiri ne idza kana fi qida'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah in ya zo dab da barin duniya dab da shiga rayuwar lahira nazala ilaihim nazala ilaihim min sama mala'ikatun sudul wujuh sai mala'iku sako masa daga sama masu baƙaƙen fuskoki ma'ahumul masuhu an gani ko tare da su kamar akwai ma'ana wani wani wani wani wani arautaki fajalasu minhu maddal basari za su zauna iya ganin shi summa yaji'u malakul mauti sannan sai mala'ika mutuwa ya karaso hatta yajlisa inda ra'asihi zai zauna daidai kan shi ba su suke neman mala- ganin mala'iku ba to yanzu gashi ya gansu sai hankalin kai kwanta ka ji daɗi kuma yanzu aiko ka ji daɗi yanzu ka gansu shikenan nam hatta yajlisa inda ra'asihi fa yaqulu sai mala'ikan nan ya ce ayyatuha an-nafsul khabisa ya ke wannan ƙazamar rai ukhriji ila saqdin min Allah wa ghadabin fito izuwa fushin Allah fito izuwa azabar Allah qala yake cewa inji mai ruwaya fatafruqu fi jasdihi shikenan wannan ran sai ya firgice sai ya watsa a cikin jikinsa baki daya ai kun gane ko mala'ikan yana cewa fito izuwa kaza sai ran ya firgita sai ya fantsama a jikinsa baki daya wani ya kafa wani ya kafar dama wani kafar hagu wani cinya wani gwiwa wani hannu wani ka wani doron baya duk ran ma na sai tarwade a jiki shine yace mana fatafriqu fi jasdihi fayanzi'uha kama yunza'u sufudu min sufil mabluli an gane ko sai mala'ikan nan ya sa wannan arautaki ko wannan manjagara kamar yadda ake idan baduku ya tsima ma'ana fata ta tsima a wannan ruwa ta tsima wajen kwana nawa kaga ai yana sanya a- wa- wannan abu mai kama da broch ko ba ka bane ba yake gurzon wannan fata yana goge ta to haka mala'ikun nan za su ke fincikoran nan wanda ya kafa a finciko shi wanda ya gwiwa a finciko shi na gadon baya a finciko shi yana ihu yana ƙara shi ne Allah ya ce wanna zi'ati gharqa Allah ka kiyashe mu fa ya'khudha sai ya kama wannan ran fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfata aynin hatta yaj'aluha fi tilka subudi suna karba kiftawa ido ba za su yi ba za su sa ta a wannan guri wa ya min haka an ta nirihin jifatin wujidat ala wajihil ardi haka wannan rai za ta ke ɗoyi ba wani kamar ka ce mushe mafi ɗoyi a gidan duniya haka wannan ran zai ke ɗoyi an gane ko Allah ka kyashe mu فيسعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا haka za su wuce da ita zuwa sama ba za su wuce don wani ma'ana taron mala'iku ba face sai sun ce hadar ruhul khabisu ma hadar ruhul khabisu don Allah wani rai ne ko wannan ran banza wani ja'irin rai ne wannan na sai wannan mala'iku su ce fulani bin fulanin ai wane ne ɗan gidan wane bi akbahi asma'ihi allati kana yusammunahu biha fi dunya sai su kira shi da mafi suna mafi muni a gidan duniya ai dujal ne ko alautaki ne ko goga ne an gane ko duk sunansa dai mafi muni da shi za su ambace shi hatta yantahi bihi ila sama'id dunya har sai sun tafi zuwa sama ta daya an gane ko fa yustaftah lahu fala yaftahu lahu sai su nemi a bude a ce ba za a bude muku ba ina za a bude wannan kazamar rai tana doyi ai innal mala'ikata tata'azza bima yata'azza bihi banul ins mala'iku suna cutuwa da irin abu na wari da doyi irin cuto da mutane suke yi yadda ba ka san ɗoyi da wari mala'iku ba sa so to idan mala'ikun nan da suka yi dakon wannan rai sun nemi a buɗe sai a ce ba za a buɗe muku ba an gane ko sai a ki buɗe musu shine Allah yake faɗa a waccan surar la tuftah lahum abwabu samai wa la yadkhuluna aljannata hatta yalijal jamalu min sammil khiyar wannan ba su wannan saman ba ta su bace ba ba gidansa ba ne gidanmu ne an gane ko su 'yan ƙasa ne an gane to saboda haka wannan mutane wannan rai haka za a dawo da ita ba za a buɗe mata wannan saman ba fa ya lahu sai Allah ya ce uktubu kitabuhu fi sijjin ku rubuta shi a cikin 'yan sijjin fil ardi sufla a ƙasa ta ƙasa an gane ko Allah ka kyashe mu ya ce fatuturah ruhahu tsarhan sai a watsar a jefar da wannan rai jefarwa shi yasa Allah ya ce wa man yushrik billahi faka annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu ad-dayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq an gane ko tun daga saman nan za su wurgo dan banza wallahi haka za su wurgo shi kamar dai wanda Allah yake faɗa kamar wanda aka wayi gari ya faɗo daga sama kafin ya zo ƙasa wani tsuntsu ya cafe wannan ya ja ƙafa wannan ya ja cinya wannan ya ja wuya Allah ka kiyashe mu haka zai kasance an gane to shine Allah subhanahu wata'ala ke tafato adu ruhuhu fi jasadihi sai a dawo ƙasa a mai da wannan ran a gangar jiki wa ya'tihi malakani sai mala'iku biyu su zo mishi fayyaju lisanihi sai su tashe shi su zaunar da shi fayyakula ni lahu su ce masa man rabbuka waye ubangijinka fayyakula ha ha la'adri an gane ko fayyakula ni lahu za su ce da shi ma dinuka fayyakulu ha ha la'adri fayyakula ni lahu ma hadar rajul ladhi bu'isa fikum fayyakulu ha ha la'adri fayunadi munadin minas duk abin da aka mai tambaya ya faɗi ya faɗi an gane ko ko ina ya faɗi Allah ka sauki an gane ko fayunadi munadin minas sama sai mai shele daga sama ya ce an kazaba ya yi ƙarya maƙaryaci fa afrishuhu minan nari waftahu lahu baban ilan nari sai Allah ce kuma yi shimfiɗa da fulo da mayafi da bargo irin na wutar jahannama wafta hulahu baban ilan nari ku buɗe masa wata katuwar ƙofa kamar ƙofar gari daga ɗakinsa na wutar jahannama fayatihi min harriha wasu mumiha wannan zafin na wuta yake makoshi wannan ɗoyi an gane ko ɗoyi na mikin 'yan wuta yake makarsa wa yudayyaku alaihi qabrahu sai a matse masa kuma kabarinsa an gane ko hatta takhtalifa fihi adla'ahu saboda matsayewar kabarin da zai masa har sai wannan kashin haƙarƙari kashin awaza na dama ya manne da na hagu haka kuma zai ta zama an gane ko za su manne wa ya atihi rajulun ana nan ba tsalar ba ta ƙare ba sai wani mutum ya zo masa ƙabihul wajihi mai mummunar fuska ƙabihul siyabi mai mummunan tufafi muntinun rihi mai warin jiki fa ya ƙulu sai ya ce abishir billazi ya su'uka ina maka bishara da abin da zai bakanta maka rai haza yau muka allazi kunta tu'adu wannan fa shine yinin ka da ake maka alkawari wa man anta shi kuma sai ya ce to kai waye fa wajhuka wajhul yaji'u bi sharri da ga dai fuska ka babu alkhairi tare da kai fa yaqulu sai ya ce ana amaluka alkhabith ni ne aikin ka na banza ni ne ƙaryata Allahnka ni ne ƙaryata manzon Allahnka ni ne kin yin sallarka ni ne kin yin zakkarka ni ne yin zinarka duka zai faɗa fa ya kula zai ce rabbi la tuqimi sa'a la tuqimi sa'a ya ubangiji karka tashi kiyama a batta kar a tashi kiyama ina ai ba ai magana ta kare maganar ka a tashi kiyama kuma ai ya kare ai ta tashi ai ta gama tashi ba mun karanta bara ba yadda yake ta neman fansa wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani a can inda yake cewa ya ubangiji a kafanshe shi zai ba da kaza zai ba da ƙarshe ce maka wa man fil ardi jami'an Allah duk na ba da mutan duniya ma ni in tsira abu na a fanshe ne da su to mu naka ne ka ji kyauta da ba da abun wani ko ba haka bane ba ai mu na Allah ne to kuma sai ka ce wa man fil ardi jami'an ma duka ma wai duk yan kasa ma duk kaji ba saboda bala'in san kai kai wannan ya fi kowa san kai shine masoyin san kai na duniya baki daya wai kawai duk wa man fil ardi duk yan duniya ma duka duk wai Allah ka kama su duka ne ka kyale nin huta saraki Allah ka kyashe mu to wannan shine ganin da Allah yake musu magana a can yau mai raunar mala'ika talabu shura lahum ko a ran da za su ga mala'ika ai ba abin alkhairi tare da su ba albisu din arziki albisu ne na menene na sharri to shi yasa kowa ya gyara kanshi kuma kowa yi wa kanshi fada kowa sai ya wuce ta wannan gate din wallahi kowa sai ya gamu da wannan kwaramniyar wallahi in ka tsaya kir ka hangi wannan gwagwarmai take gabanka to me ma abin farin ciki a wannan rayuwa wai in ma mutum ya zalunce ka me ma abin bakin ciki wallahi ka nemi Allah ya baka haƙuri da juriya kawai masu mulki ku je ku ta mulkin ku ku je ku ta yi ka banni da ɗan kiwo na da ɗan noma na da ya karantar wata ko ba haka bane ba in hada da istighfari na ko ba haka bane ba kai kuma ka je ka ji daɗin ka ba shikenan ba ka yi abin da kake so ba shikenan ba amma za mu ga mai amma hada baki daya wannan get get din da zan ba kai ma shi za ka bi to me abin da ma jigi ai ka kautar da hankalinka talaka ka tsaya kai addini kawai kar kai huhu ma hu wallahi ba nan ba can ba wan ba kanin kawai ka riki Allah ka huta ka bar su da duniyarsu kadai ban musu kayan su su ci ko ba haka bane ba ku ci su more dan mara ai ya gama da su yace kamar shiga rawa ce wannan ya taka tace ya ja da baya wannan ma ya taka tace ya ja da baya watan wata rana duniya ta gama da su baki daya ina Maradona ina dan kurma ina ina Obasanjo ina ina Iraduwa ina Buhari to kai ma wata rana kabur kana ne an gane ko ina Hashidu ina Isa ya guda ko ba haka bane ba to kai ma ƙaura wata ran labari ne kowa ya shafa kan shi ruwa kowa ya aikata daidai domin wannan ranar Allah ka samu dace zan takaita a nan saboda lokaci abin da na faɗa daidai ubangiji ba mu ladansa na kuskure ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta mana Allahumma izza al-islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa damir a'da'aka wa ada ad-din wansur ibadaka al-muwahhidin bi rahmatika ya arhamar rahimin ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله